أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na hikimar musulunci a wa'inda suka biyo mu a wancan sati da wuce na yi hira ne da sheikh sharif ibrahim saleh suna na ahmed lani to a halin yanzu gani tare da sheikh ibrahim saleh don mu ɗora a kan wannan tarihin nasa da ya fara bamu a wancan sati akar makalla barka da zuwa barkan mu duka assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب السادة المجاهدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in ka tuna Na'am.
satin da wuce mun tsaya ne inda ka ba mu tarihin rayuwarka inda aka haife ka inda ka tashi da tafiye-tafiyenka na neman ilimi har zuwa inda Allah ubangiji ya sa ka sauke to anan muka tsaya to yau anan za mu tashi to bayan na sauke Qur'ani tunanin sanin farali ya zama ya shiga kan ka zuciya zuciyar ka na shi yasa ina karatun ƙur'ani a gulumba a tsangayar gwani jidda kafin na zo mai duguri sai neman ilimi ya shiga kuma zuciya san haɗa tsakanin ƙur'ani da ilimi shi ne na fara karanta eh, wato karatun littafi ƙaramin nan da ake ce masa lahadari haka alari ina karanta a wurin wana muhammad bashir wannan ko zaka dan gaya mana a wannan lokacin zaka iya tuna ko ɗan shekarun kamar ka wani shekara ne wannan to lokacin lokacin da fara littattafan to to dai ban kai ashirin ba haka kafin ashirin haka kamar kai shekara kafin na kai ashirin gaskiya to a lokacin na fara karatu na shi lahadari haka kuma in je ta wurin gwani gidda haka in zo kuma in halarci darasin shek ibrahim wanda dagala wani malami ne yana ce masa gwani ibrahim ko malam alhaji ibrahim wanda dagala haka shi haji ibrahim din nan ɗan ƙasar balge ne ɗan ƙasar gulumba ɗin kamar yadda na faɗa haka amma ya karatunsa a kano a wurin shek salga haka wurin shiyar salga da kuma malam bude na sokoto bayan ya gama karatunsa a sokoto ya zo kano ya aboci shek salga da mahmud ibn hassan wanda shi da goni hamid suka zauna tare a gidan ah, na abba ko kuma alhaji abba haka alhaji abba wanda wanda za a na shi kaka ke ba na na wannan family na abba da haka na na na san saboda mutane ne sun sa- suna son mutum ya san irin da ya gado haka saboda duk irin irin samun yadda ake raba gado na gado ya raba gado da irin da ya raba gado haka to sai na haɗa a gan shi to na san da mai irin ina son karanta sai fara ta gan shi ko yake mini a ba da ɗauki lokaci amma na ba ni tsari wanda zan haddace haka ya haddace na ba da abin da ake ɗaukinsa sannan na fara karantar mun sai ya buta min a ƙasa hada da baza bari mu karɓa su ƙasa ku san kuma na buta min hada da baza sannan ya ta hada da baza tana bayyana nau'in waɗanda suke samun wato nau'in da ba a da idan wani da ta sun wuta kira ba ko da ta da ta na haddace wannan to a cikin wannan sura na nuna cewa Mulamba bai bata zama ita ce wadda za ta biya min bukata ba. Ina jin Mulamba ba da na tana dubin ba ba na kora da zama ta da ta sa da na tana da ba na zama dubin da ba. Ina da ba na mata mutane. To shi ma ba da so tafiya da na ɗan gudun ba na tafi. Maza yana gudun na fara karatu sabotin a wurin gobe tsotsa wanda muke maka abin sura na babana. suna sake kira wanda an gabansa ya sani sosai ya rasu ba wato ne amma ya bashi haka ya rasu da shekaru kusan ɗari ɗari da ɗari ya ya wasiya akan masallaci shi akwai kuma shi ne ya sallaci haka ta kai Allahu akbar to alhamdulillah na fara karatun Qur'ani ba wurin shi kadai ba ina halatta darasi a gunta ina halatta makarantar da mutum ina halartar irin kuma a wajen zama malamai da ɗan sandana kana zuwa makarantar na Allah da Abubakar Abubakar haka ranar sana ka bana da farhan Najeri ko kuma wanda ya zama shekuru Abubakar haka da kuma zuwa wurin domin ɗan shi ina kana shi dode haka na fatan dode ina karatu da ba ya ba da ba da ba وهو السماء بدبار دار الموت وأرض الموت وهم كفتات كل ما كفى بما بدأ بهم بمعنى كما سببوا كم مقدمة سيد الله وتعالى الله كمان الله كما تتمثلون تفسير بهاك الجماعة بأن الله كمان أرضاه Thank you. Thank you. da ana cikin wannan sai a wasu abubuwa suka faru na sa su za a bawa kowane kasa da kuma sun guda da yawa su aure. Na kuma da na gudu na fara sana da yana wani magana bilin na yi ƙirani da damina fara zuwa ta na koma kwarar da ana wani bari ana ta da ita biya shi na rikisa da kwarar da yana yi tsangara aka ba mu labarin cewa wani babban shehu yakan sha hana su zai zo da jizo na yana zara a lokacin shi da yawa da ba na ba na ba na ba na shar dodo da kuma akwai malamin da ake ce masa shar mustafa al'alam shi shar mustafa al'alam ma ba ta haka bayan ya tafi a makka sai sauka a nan rashin kabi biyar a mai gudu kuma ya karatu sai ta abin sa ya sauka a gidan wani mutum wannan ana sanata alhaz abdul mahmud ta samu shi don wani mutum ko a samunsa daga can ƙasashen su ne ya ajiye kuɗin amana a gonsa sai ya ɗauki kuɗaɗen ya sa su cikin cinikin gida ya zama mai sayan mai sayan gida shi ne mai sayan can da ba a wani haka ta kuɗi a bayan gudun sai yana sa da yawan da yake yin da ta samu wani mai shekara na har aka samu ya tattara da an fara abin da aka samu aka ba shi sauran da bai samu ya koma ya zo can Madina kuma ya harasu shi ne wannan shi ne wanda ya rubuta littafin tarihin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama har na san sanar da na bashi da kakanni na to ban san ko gaskiya ne ni da shi kakanni mu ɗaya mu tsaya dai na ga rubuta ta a cikin littafin daga nan sun yi kashe su gano yau na abu tabi na tabi ya wa'azi ya rubuta wa'azin na yau to da yana ra'ayin da ya wani mutum da safe na kawo masa abin da abin ya ba shi ne ba ya ce ana ta masa ta ta ga masa masa ni na sa abu ba a gabana ina so in zamanta cikin qur'ani ina so kuma in samu ilimi isasshe sannan cikin ƙasashen da ƙasa ta saboda haka da Allah ya min haƙuri ya saka na yafe maka amma ga irin addu'an da za ba mu wata addu'a ya saka ga irin addu'an da za ka rinƙa yi idan an yarda abu biyu da ana waɗannan duk za ka gama ba ci su za ka sa ka gama shi a rikirani da kuma an shi taɓa da lissa ta fai. Na fara na zauna ina na su gaba da karatu na a nan mai jimari kuma saboda rashin kyawun littattafai na wani kaina na abuci na birane na mai jimari na birnin. Wannan ya ya tara littattafan iri iri duk littafin da ina so in zo in ara in zo kuma in karanta shi daga bango zuwa bango bango da kuma da bango kowane mutum da na ɗauka sai ya karanta shi kuma ɗaya da tafiya suna nan har yanzu ba na manta in ya kwana sun sa a zauna tsamin na kwana saboda wanda sai ya sake mutum zai san da son sai na sake kura masa ba ba ta rubuta rubuta sai ya rubuta sannan kuma ina karatu mu a gaba ina ta gaba ba a mai maki har wata rana shi malamin mai tambaye ni ita idan tana saka na masa nawa don yana haka wata kuwa ya ya ce mutum da kuma duk da suke karatu ta ina so ya darasi kuma duk da ɗaukar darasi ba ne malamin nan wanda yake ƙarshen babba kuma mutum a rana sosai da ya fito da abin tsaro na a bani ko kuma alƙalin a bani haka shawar chef alƙalin ko kuma brand ƙwabi na lokacin da amfani da kalmar brand ta kuma amfani da shi alƙali ko da ƙwabi na kasar dole shawar da wannan lokacin da aka ya gama aiki a can ya dawo nan ya zauna abin shi muke karatu tare da waɗansu malamai da na ambata duka duk da yawon su to shi ne bayan wannan shi alam ina tambayan muke wani ta ma shi kamar haka mawa wannan irin tarin da da karatu da rana da rana ba ka rabba shi a cikin awa ashirin da kuɗi sai awa uku ko kuɗi wannan ba ta sa ka kamar ma idan ka samu karin irin a masa masa kai ko kuma ka yi sana sa kamar wannan gaba zan gaba ya ta sa ta masa kawai wannan ina son gana kamar su جلال الدين سميع بكر بكر دولان حديث الرسول محدثان اتعه بلاك هو ارم له الله اكبر انا بلاك ارم كراتون yadda ba mu da iyakarta ina karatu ne saboda in zama na fahimci ina wani ina wani ina don kawai da wani ba masarar saboda yake nan dama za ka samu ilimi. Allahu Akbar. To a cikin haka sai na je kawar nuna sai da shanu goma. Yanzu in tafi Masar saboda ci gaba da karatu a Azhar. A zanen zafi a zanen university. Shi ne wani da shi ne ka samu labarin waɗannan murare ko duk a saboda wannan gudar mara ta ina ko da kuma da wani da inda ka yi ko a wani da suke da wani ko a wani da suke da ina rubuta min salsala shi wannan alam ya rubuta min salsala dukan su ai sun buƙar min da ido to shi ya ce mini da kwakwalwa ya ce mini shawarar da zan baka ji malamin kake malami na za ka je masar amma na fi so idan ka je masar din nan ga masu ɗalibtan ilimi ka zama malami ga malamai kuwa ka zama aboki ga waɗanda sun ƙara daraja waɗanda za su zama maka abokai ne su makoma da ka amma kar ka je a halin ɗalisa don ka riga ka tara abubuwa to ka zama malam yake mani mutanen mu a can ƙasashen yamma kamar su France da sauransu haka muke yi sai mutum ya gama karatu sai ya je a matsayin malam to a can za ka samu abokai abokai sai ka samu ɗaukaka ka samu ɗaukaka kuma ka samu wurin zama mai kyau nake masa to insha Allah zan yace to wannan dukiya kudaden shanu da ka samu ka aje kai amfani da su to muna nan muna nan muna nan sai daga baya around saboda takaita magana around 1962 ƙarshen ta a shiga 1963 sai na so a fita daga Najeriya ko da shi kafin haka na yi tafiye tafiye har su su da su wane ne duk na tun lokaci a kafin na tafin duk na tafi daga tarihin 1957 zuwa 1964 har sudan na je har sudan na je to sai a 1960 din ce to sai daga 1961 2 3 na je saudi arabia daga nan Allah ya sa son hadisi a raina tun da a can yawancin karatu hadisi ake na aboci malamai masu ilimi Sheikh Umar Faruk Al-Sulami Faruk Al-Sulami don duk mutumin da ya zo daga Najeriya yake yana neman ilimi tsakanin da suke can sai suke masa ai ga mutumin Najeriya ka zo ka shi kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai ya taɓa ma yin limanci a harami sai aka kai ni wurinsa ba sai ni wurin shi da rediyo da rediyo sai Umar Faruk a nan an gwanjar waliyarsa sai fara tambaya ta mas'aloli na ilimi sai tambaye ni wannan in ce in ba da amsa ya tambaye ni na hau ya tambaye ni kan fiqh na ba shi amsoshi ya tambaye ni tauhidi na ba shi amsoshi yanzu ya tambaye ni kan wasu matsaloli na hadisi na ba shi wasu kalmomi na lugga ina warware masa tafsiri ina bayyana sai ya tambaye kace daga mai duburi na ce yace a'a baka faɗi gaskiya ba wata shi tana daga kullum su ka ɗan rubu wallahi daga mai duburi Allahu akbar nake masa daga mai duburi yake to sani na ni na ɗan kasar abin nan Najeriya ne saboda malaman mu a can kaman malaman ai ka- kaman kofin rijiya ne eh malaman malaman za Gani amma sai a tambaye ka nan ta wannan ta ya faru na ai Najeriya ta canza kuma Najeriya malaman ma sun canji sun canza bayan ka barta abu ba ta da manyan malamai a Najeriya Allah kuma ba- babu mamaki nake Najeriya ita ce kasar Shehu Laminu kasar Shehu Usman dan Fodio kasar Abdullahi dan Fodio kasar Jibril Jibril bin Umar kasar Abdullahi Suka kasar Sheikh Tahir Ramma duk a Najeriya a gurin mu nake ai kasa ne manyan manyan ba malaman duk mana malamai na wannan kasa ba jahilai ba kasar jahilai bane mu ne muka mai da kanmu malanta ta koma baya mun tsaya malami bai san komai ba kuma ba shi cikin harkar jama'a har abun ya lalace amma nake masa ai akwai ma yake mini ai na sani yake waɗanda ka ambata ai wasu ma malamai na ne na ƙasar Sokoto nake to shi kenan nake to ina son karatu abin sa yake to ai ka ce za ka yi muraja'a nake eh, zan yi muraja'a to sai na fara a gunshi karatun jami'ul ummahat wani littafi na ibn al-haji yana ina karanta yana yana ba da amsa in na tsaya ba ma karatun su ba irin na namu nan ba kuma sai ma ka san duk da ka san abin da karatun da kake yi yana ji an zo wani mai zurfi su sai maka sai bayani mana ya maka bayani shi kenan a cikin watanni uku da na yi tare da shi na amfana kwarai shi da tashi ya ce mini to zuwanka haka ka koma baka halarci wasu malamai ba anan ba ka fi ba zai yi ba saboda haka bari in kai ka ya kai ni gidan Sheikh Alawi ibn Abbas al-Maliki aka dai zazzaga Ah, ya kai ni ya haɗa ni da shi ya fara halartar darussansa sai sai da ya bani ijaza ya bani certificate na shi na harami wanda an sa- shahararriyar certificate ne ina da ita har yanzu sai ya haɗa ni kuma da Sheikh Muhammad al-Arabi Tubbani shi ma yana can Muhammad wa'annan manyan malaman Mariam masu ne masu gabanin su ne limaman Makka maka to shi Muhammad al-Arabi Tubbani na halarci wato wasu kananan hudubobinsa don yana wasu ya manyanta amma bai ban buɗe littafi a gaban shi ba na saurare shi yana hudba ko yana abun nan ina zama kusa da shi ya bani ijaza ba da ba rubuce ya bani da baka yake daga baya ya samu marubuci zai rubuta mu A- a tafiyar ne na aboci Sheikh Abubakar Kashinawi mutumin Katsina Sheikh Abubakar din nan shine wanda ya rubuta littafin nan Ashalul Madarik sifili uku ya rubuta ah, Badru Zawjain akan maganar aure wato malami ne sosai wanda ya gwaninta a cikin ilimi to na aboce shi shi ya ma- ya- ya- ya manyanta kuma ya zama kafo amma ina zama a wurin shi na masa tambayoyi na ba da amsa malaman da lokacin sun damu kwarai da matsalar wato matsalar wannan abu da ake ce ne gado da da da da da da da da hau- da bar- da da barbarci haka ne ka fi gado din nan wato alade alade na haji alaji yeji na haji eh wanda yake ba na gida ba Alhaji.
an san wannan daidai mutane wasu malamai suna ce ai halal ne wasu shi haram ne sai na tambaye shi dama akwai wani malami a nan abokina ne kuma masoyina ne Sheikh Salih Nur ya bani wasiƙa na kai masa sai ya bada amsa ya bada amsa mai kyau ya Cewa?
bayyana cewa haram ne ita ai ba duk abin da ake ce masa khanzir Mm.
ko wani iri haramun ne to haka na aboci Sheikh Hassan Mah- ah, Hassan Mashat shi ma a kasar Makka ne wanda kuma na aboce shi akan aboki Sheikh Ismail Al-Ansari wanda yake kamar shi ne a lokacin darekta na darul ifta arwat a gidan shi na anguwan jabal gurat a makka nan ne nake zuwa bayan na gama karatu a gun malamai nan zan yi ini a nan wurinsa mu yi ta horon mu ba ka makalla duk wannan lokaci ga tafe tafe sai ina ne ko kuma iyakan tafiya kenan ko kuma ka je je wurare Ai, na je- da neman ilimin na neman ilimi ba bayan aure ba fa kenan ba mu aure ba sai da na dawo na yi a a, 1963 haka an yi min aure da kamar wata ɗaya ne ko biyu ne sai na yi tafiya sai ka bar na bar amaryan a nan
malam kana da almashaka ka bata
na gudu ta bani da bani da abin nan a lokacin sai da na dawo tukun na ji daɗin ba sun a lokacin to shi ne na zo amma bayan haka bayan na gama waɗannan abubuwa na yi tafiye tafiye na je Egypt na sadu da malaman Sheikh Al-Fasari a gunshi na samu izinin karatu bakwai din nan shi ne al bakwai da goma a qira'atu sabi da qira'atu al-ashr na samu ijaza a wurin shi a kansu da kuma a Sheikh Amir Usman Sayyid duk a Egypt a Egypt su waɗannan da kuma waɗanda dai na abota a Sheikh Mahmud a Sheikh Abdulhalim Mahmud ah, da dai makamantansu suna nan cikin littafi na na Sabat al-Kabir sai maka rubuta yi wanda na rubuta akan malamai da na yi amfani da su akwai lokacin da na je kasashen Asia na- mun je Pakistan da su Malaysia da su Turkey da su Indonesia tare da su shi na su kafara to shi ilimi kana nema ba za ka ce yayi na gama ba wato yana nan kaman ciku kawai ka ta Kwarai kuwa, gudun wani kwarai kuwa shi ne kadai abin da ubangiji yana ce maka abin da ka samu daga ciki komai ka samu kaɗan ne kuma kar ka zaci cewa babu Kai ne.
irin ka a'a akwai waɗanda sun fi ka shi ne kuma abin da ubangiji yana ce duk abin da ka samu na ilimi ka dinga cewa Allah ka ƙaro min ilimi a cikin Kar ka Qur'ani tsaya kai.
kar ka tsaya kai ya isa shi ne ubangiji wa ma utitu min al-ilmi illa qalila haka kuma yana ce wato ah, wa qur rabbi zidni ilma haka kuma yana ce wa fauka kulli zai ilmin alim shi ne da muka je Pakistan da su shau Nasiru muka samu wani malamin hadisi sai na ce musu ya kamata mu yi karatu a gun wannan malami kun ga za mu amfana duka mu duka mu shi shau Nasiru a bar duniya amma ah, cikin mu da wanda bai halarci garusa tare da mu ba shi Sheikh Abubakar Gumi ah, shi bai halarta ba amma shi shau Nasiru ya halarta a wai a can a India a India Pakistan. Sheikh Ismaila Sheikh Ismaila Ibrahim yanzu khalifa na Kano Eh.
ya halarci ta- tare da kai ma kana wani da ni na wuri mun yi karatu na al-izdiyat as-sami a nan fa sai a nan Pakistan a gun Sheikh Ahmad Nur al-Barni har muka sauke littafi ni ne ina jan wato baki kuma ina ina comment akan abin da shi ke faɗa ina rubuta duk abin da ya faɗa kai ne sakatare shi ne sakatare to akar maka la yaya lokaci ya kusa yaya ne za mu san kwararren malamai domin kaga yanzu kowa sai ya lakaba ma kansa da ya san ko ce shi karatu malami.
dole ya za mu gane wane ne cikakken Malam kai Wane ne wato kwararren malami?
ka'ida ita ce kai kanka ka san cewa ka zama malami. Bayan haka malamai masana manya su ce kai malami. In ka samu wannan shaida wurin malamai ka zama malami kenan. Imam Malik da aka tambaye shi. Yaya mutum zai ba da fatawa? Ya ce sai lokacin da ya ji a ransa lalle ya san ilimi. Kuma malamai na wurin sun ba da shaida cewa lalle ya san ilimi a lokacin da zai ba da fatawa amma ba kurum don ka fada a cikin karatu ka sayi littafi a kasuwa ko abin nan sai ka zo ka zama malami kana ba da fatawa ba haka to malam lokacin ya yi kusan karewa to a ina son ɗan a takaitaccen lokaci madam.
in shawaran da zaka ba wa mata samu masu neman ilimi wanda ake zama a cikin gogar ya kamata matasa kar su ilimin ba ana ta kar su tsaya wuri guda babban abu yaro da ake yi wajen neman ilimi babu mabuɗi na ilimi wanda ya fi shi haka yaya din nan zai hana hada ka da waɗanda su- suna daidai da kai da waɗanda suna daidai da kai da waɗanda suke eh, gaba da kai da waɗanda suke ƙasa da kai akan dai ka go- go- ka gode wa Allah kan ni'imar da ya baka haka aka maka lato sai tambaye mu ta karshe wannan tarihin ka ne a dunkule a dunkule akwai wani abu da kake so a tuna da kai ko da bayan rai zai halinsa eto alhamdulillahi abinda dai ana so a suna ni a suna da shi sha'anin almajiri tun da nake karatu da menene ban taba mantuwa da cewa ni fa almajiri ne ni fa ina cikin sha'ani ne na addini saboda haka na rubuta littattafai da yawa kusan littafi wanda na na rubuta wanda an buga da wanda ba buga ba sun kasan 200 kan fanni iri iri akwai waɗanda na rubuta akan tafsiri akwai wanda na rubuta akan ilimin fiqhu wanda na rubuta akan sha'anin fatawa littafi na na fatawa fatawoyi da na samu da kasashen laraba da sauransu ya kai volume wajen uku muna kan na fudu to haka nan kuma na rubuta akan ilimin abin nan astronomy don saboda ina da sha'awar tun zamanin da saboda haka wato babban abin da nake so dai abin da kuma ina so mutane matasa su rike shi ne lalle lalle kar a yi gaggawan cewa mun zama malamai ya kamata mu wahala har tukuna mu samu ilimi in ilimi ya samu kuma ba sai an faɗa ba sai an faɗa zai zo da kansa akar makalla mun gode don hada gode da wannan tarihi na da sakin zuwa kuma za mu shiga cikin ainihin gundarin cin to ma hada to jama'a anan za mu tsaya a madadin Sheikh Sharif Ibrahim Sali ni ne Ahmed Lamine ke muku sallama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh